الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna sha hudu ga watan sha'ban dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka wannan kuma shi ne darasinmu na 38 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala muna cikin babu sujudi sahawi baban da ke bayani akan sujada wanda sababin shi rafkannuwa ne to rafkannuwa kamar yadda mala ya faɗa imma ziyadatun fi sala au naqsin fiha au shak imma ya zamanto mutum yayi dadi a cikin sallah ko yayi ragi ko kuma shakka ta kama shi to waɗannan sune sababban da suke sabbabawa mai sallah wato idan ɗaya daga cikin waɗannan sa'ab ko yayi rabkarnuwa mana yayi sujada ta rabkarnuwa kenan to mun karanta hadisi na farko a cikin wannan baban hadisin abi huraira ya dala tabbata a gare shi ai mun karanta hadisin ko mun fassara shi ko yau kenan muka ce insha Allah sauran bayanai za su zo ma'ana dai shi wannan hadisin wanda ya rawaice shi shine Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yana ba mu labari cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sallah da sahabban shi ɗaya daga cikin sallolin da ake yin su bayan rana ta gushe ma'ana sallolin da ake yin su da marici in ma ta kasance a zafar ko la'asar shi ce ihida salatayin ashi kenan ɗaya daga cikinsu waɗansu ruwa aka ce sallar azafar ce annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi sallama a raka'o'i guda biyu kawai mun san cewa sallar azafar raka a hudu ake yi manzo sallallahu sallama yana yin biyu kawai sai ya yi sallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce duk wani wanda addini ya dame shi ko ko ibada take tare da shi to zaka samu wani rahama da jin kai na Allah in dai a cikin ibadarka ka akwai wani tawaya kai baka san abin ya aku ba amma zaka rika jin kamar zaka rika jin tunaninka da kwakwalwarka ba ta cikin daidai zaka rika jin wani umci da damuwa to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sababin shi dai azzatan shi raka hudu amma biyai amma kuma tunanin shi bai bashi dama bai ji shi cikin yanayi daidaitacce sai ya je kamar yadda muka gani cewa ya fita daga masallacin ya je gaban masallacin ya je gindin wani wani kututturen ice sai yake shingida suka ce ka annabu ba ba kamar yana cikin hushi mana dai wannan rashin cika sallan annabi sallallahu alaihi yana jin kamar akwai abin da yake damu da bai san ko ne ba ana fahimta ko to haka zaka gani wani lokaci wata sallah wallahi in ka mance in ka tuna kai da kanka zaka riga maki ya ake na tuna ka saba sallar isha'i a masallaci lokaci kaza ko wani abu ya dauke ka aka ji aka wani abu sai ka mance wallahi wani yana barci tsakar dare zaka zabu da ka tashi ban yi isha'i ba kawai kuma ya ka tashi da yawa yana aukuwa ga mutum wani lokaci irin wannan to galiba za ka ga wato idan mutum yi ibada yana jin wannan damuwan sai ga kawai Allah ta'ala ya falkar da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya sallaci wannan sallar ya koma ya je yake shingida ya mana shabbaka baina asabihi mana ya ma ya sigar da hannayen shi cikin zuna ai haka yake shingida kamar yana cikin damuwa da hushi a lokacin waɗanda suke masu gaugawa masu uzuri tuni sun fuffuta sai an kama hanya ana ta hiya ana ta taɗi ana tattaunawa ta ake a an rage sallar sallar azabar an maido ta raka a biyu tuni an shiga gari mutane suna ta bayanai wato girman annabi sallallahu alaihi wasallam da kurjinin shiga wajen a ga sahabbai ya hana su tunkare shi game da wannan gabaɗinsu suna cikin yanayi su da wanda suka mutum suna cewa ko an rage su shiga harkokinsu wanda suka yi saura kuma suna zazzamne suna da suna ta yaya kuma to sallar an rage ne manzo ko ya mance ne kaza kaza ne da masu a tunanin cewa zan salama kawai ba yadda za a yi rage ko kuma mana ya manta na haka so a wajen su kawai sallace mafi yawan su suna ga cewa kamar an rage ta ne to bayan haka akwai wani wanda ake kiran shi zuliyadin duk da cewa a cikin mutane akwai abubakar da umar su ne mafi kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam asu masu da kansu ha ba an yi kalli ma ma'ana sun ji kurjini sun ji tsoron su ma annabi sallallahu alaihi wa sallam magana ba ko wanda ake kira shi zuliyadin aka ce wa fi yadayhi tulu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da dogayen hannu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mishi wasa suna wasa tare da shi shi manzo ke kira shi zuliyadin to galiba za ka ga mutumin wanda kuke wasa da shi yakan iya maka wata magana da wani baya iya maka ita to shi yasa wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya rasulullah anasita am usirati sala malamai suka ce nan ya kai mutuka wajen balaga dama ɗayan abubuwa guda uku ne wanda za su sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rage sallah ko ya zama ya manci ko an mishi wahayi an rage ko kuma kawai da gangan kawai ya yi biyu ya bar biyu alhali allah uku ya ce ina wata gani ihtimal yau dama waɗannan guda uku ne to amma wannan na uku na ƙarshen bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka bai kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa ce ya san cewa allah ya ce ai sallar azabar hudu kuma kawai da gangami ya yi biyu kawai ya ishe a bayani ba da haka bai kawo da ukun ba dama ɗayan biyu ne ko ya zama ya mance ko kuma an ce ya gaban nan a rikin biyu to shine ya mishi waɗannan tambayoyi ya ce mishi a nasita an usratin salatu ya ce ya annaban allah mancewa kai ko ko sallace aka rage annabi sallallahu alaihi akan gini akan zaton shi cewa shi raka'a hudu yayi sai ya ce lam ansa wa lam tuksa ban mance ba ko ba a rage ba to kina ga yanzu shi ya tabbatar da cewa to an yi mutuwa ya ce bal nasita ya ce a'a kai mance ne to a lokacin sallallahu alaihi wasallam ya juyo wajen sauran sahabbai ya ce shin a haqqul ma qala huzuri shin abinda zulaidain ya faɗa gaskiya ne suka ce eh haka ne to lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi aka dawo ya shiga gaba suka yi sahu aka ciko waɗannan rakoyi guda biyu aka ciko waɗannan raka'o'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi su yayi sujada a cikin ma'ana ya sallace su sai sallama bayan sallama sai kabbara yayi sujada kamar irin sujada da yake a cikin sallah ta asali ya dawo ya zauna ya sake ya zauna ya sallama wannan shi hadisin da muka gani wancan a darasi wanda ya gabata to wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai waɗanda su ne gimshiki wajen gina hukumce-hukumce na sujudu sahawu a nan kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mi yayi ƙari a cikin sallah miyan ƙariye a cikin sallama ya ƙara sallama sallama wannan da aka yi kuma aka dawa ka ƙare sallar kaga a cikin sallar an ƙara mi an ƙara wata sallama ana fahimta wani tare da ce rage aka yi tun da ai biyu aka yi aka ji aka zauna yawai an zo an ciko ta sallar tsaf to da aka kalle ta sallar gaba kidan sai ga mi aka yi an yi wani sallama a tsakiyar sallar da babu shi na aka yi aka an yi ƙari kaga wadda annabi sallallahu alaihi sai ya mi sai ya sujada bayan ya yi sallama bayan ya kammala sallah ya ƙare sai ya sujada guda don haka kenan duk malamai suka doki ƙa'ida duk inda masallaci ya yi ƙari a sallah jami zai yi sujada zai yi bayan sallama kamar da inshallah bayanan za su dawa mun ce abubuwan da suke sa a yi a sujudu sawi abu nawa ne uku na farko kama a cikin wani hadisi na biyu na uku shakku ba to duk bayanan su inshallah za su kenan dai kahin mu ji hadisi na gaba za mu ka za mu kalli al-ahkam al-mustanbata min al-hadith hukumce hukumcen da za a dauka a cikin shi wannan hadisin da ya gabata na farko hadisin yana nuna halaccin annabawan Allah simantuwa a cikin ayyuka ayyukan da Allah ta'ala ya umarce su su isar da shi to a aiki sukan iya yin mantuwa amma musan cewa su la yuqarruna alaihi ba a tabbatar da su akan wannan ina ta gani daga an samu na kasu to mala'ika zai zo mana ko Allah dai ya farar da wani al'amarin da zai tabbatar da cewa wannan abun akwai ragowa ga yadda yake kinan dai hadisi yana nuna cewa annabawa Allah sukan iya yin mantuwa a cikin abin da aka aiko shi da shi aka aiko su da shi na aiki amma ina wata gani amma suka ce malamai suka ce amma maganganu in in bayani ne kamar karanta littattafai da Allah ya sarko ko wasu bayani suka ce wannan mumtani'un alal anbiya wannan baya yiwa a same shi game da annabawa kuma wannan an nakarto ijma'in malamai akan haka malam annabawan Allah ba sa kuskure wajen tabligin abin da yake na faɗa ne ana fahimta to amma a cikin aiki suka iya yin kuskure amma kuma shi ma ba a tabbatar da su akan haka ba sa dawo ma'ana abin ya wuce shi kenan Allah zai sauko mala'ika jibril ga ya musu ga hakikanin al'amarin yadda yake ko kuma wata waƙiya ta abu kamar irin wannan a fayyace abin ga yadda yake kuma sai a ce ga yadda za a yi idan irin wannan kin yi abu dan Allah ta'ala yana hukunta wannan ne rahmatan lana mu wancan da sun na faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da bai waɗannan rabkan nuwoyi ba a cikin sallah Allah ya kare shi to bayan ya ce muka dole ga musulmi sai mun yi to muka yata kuma shi annabin ya tafi daga yayi ba ba zai yi ba na ka Allah ta'ala sai ya kaddara sai ya yi sai a nuna mana to in muka ga yanda zai al'amarin zai kasance ga yanda zamu gyara al'amarin fa'ida ta biyu wato malike cewa hikimomi da kuma sirrurruka waɗanda suka haifu sakamakon wannan rafkanuwa da nasarar salama yi mana yin wannan rafkanuwa da manzo sallar salama yi to akwai waɗansu hikimomi da sirrika akan wannan rafkanuwa na harko akwai bayanin tashirin kamar yadda na faɗa mana a bayyana mana inda shari'a take in ka za yi abu ga yanzu za yi ka wannan ai hikima ce sirri ne shi wasu salama ya yi don ya koya mana kuma wannan yana nuna sauƙaƙawa akan wannan al'ummar cewa an rangwamta mata duk abin da sai mantuwa a kan shi za mu gaira abubuwan da bayan za su biyo baya cewa kaga an yi sama ganganu an yi waya an yi waya amma duka an share su an ce ba laifi bane ba komi bane an fahimta ko kuma a ciki akwai bayanin sirrin bayanin cewa lalle annabawa basharu ma'ana su ma dai mutane ne kamar da shi wasu da sanama da kai shi ke cewa inama na anu inama ana basharu an sa kama tansauna fa idza nasitu fa dhakkiruni kuma hadisi yana nuna ma'ana yiwuwa ya afku ga annabawa rafkanuwa ko mantuwa irin abin da yake afkuwa ga sauran mutane amma a cikin ayyuka kamar yadda muka faɗa ba a cikin maganganunsu ba fa'ida ta uku cewa lalle mutum ya fita daga cikin sallah kafin cikan sallar tare da cewa yana zaton cewa sallar ta cika to sallar ba ta yanke kun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ai haka yi ko bari dai ya halitta ga mutumin idan ya dawo sai ya yi mi sai ya gina akan abin da ya baro da sallar ta yanke annabi sallallahu alaihi wasallam da mi zai ce sai ce ku tashi a ji a neman mutane nan a zuwa sake sallah kamar yadda waɗansu liman wanda suke ya ga in abin ya rike shi ya ce to ku tashi mu sake sallah kamar yadda na faɗa wannan wato gagganci ne kuma akwai tawaya kuma akwai ba shaidani dama domin ga cewa daga cikin hikimar sujudu sahawi ko kaga ana yi ne mardatar lirrob don mana yardar da Allah subhanahu wa ta'ala irda'an lirrob a yardar da Allah ko a cika abin kenan a yanda yake so kuma akwai irgaman li shaitan turmuza hancin shaitan gami ga ƙasa wani abu ne ya nufata kuma bai ci nasara ba amma da kuka tashi kuka ce mu tashi mu sake ai ya ci nasara akan wannan saura kuma ta bin ita ma ta yi ci nasara akan ta ta uku ta hudu ta biyar ina ta gani to amma ya nufaci abun ko bai ci nasara ba to akwai irgama kuma akwai jabarin kusan ma'ana abin da yake ya rage a cikin sallan kuma a cika shi waɗannan su ne manuhohin da aka shar'anta wato ita wannan sujudu sa'alu kenan wato mutum ya fita daga cikin sallah ba tare da ya cika ta ba yana zaton cewa ta cika wannan ba ya san sallah ta yanke daga ya gano in ya dawo sai ya dora daga inda ya tsaya an fahimta ko yawa a fa'ida ta hudu cewa magana a cikin sallah ga mutumin da yake da mantuwa kuma na ga mutumin da ya yi mantuwa wannan baya yanke ita sallah malai ce sabanin ga waɗanda suke lalata su ce ai sallar ta ɓaci waɗansu kasin malamai suna cewa sallar ta ɓaci amma ne ce kaga a nan wato zuliya daini ya yi magana ko annabi sallallahu salama ya yi magana sauran sahabban sun yi magana duka a cikin sallar ce ba sallar ba ta yanke ba da aka zo ci gaba aka yi jama'a ba sabuwa aka sake ba a ciki dai duk wannan maganganun da aka yi manzon salama yayi magana zulle dai ne yayi magana saura aka ce iya kare suka ce eh dai haka nan ne duk a cikin sallah ce an gane ko kenan da haka magana a cikin sallah inda akan mantuwa ne baya bata ita wannan sallah in bai yawaita ba diyawa ba fa'ida ta biyar a ingancin gina sallah akan abin da mutum ya bari na farkonta ko da ku lokacin yayi dan tsawo ina wata gani haka na malai ke cewa idan mutum hakanan idan mutum ya mance sujada ya aikata abin da yake cin karo da sallah na magana da wani sauran shi to in yazo yana ginawa ne akan shi kamar da sabbata a cikin sahihi ne daga hadisi Abdullahi bin Mas'ud daga manzo sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya sujada ma'ana bayan yayi sallama kuma yayi magana fa'ida ta shidda a aiki ko motsi wanda baya daga cikin jinshin sallah shi ma baya bata sallah ko da ya yawa idan wannan din ya afku ne akan jahilci ko mutuwa kaga wanda suka huta suka ji kai ta hira su ma kaga ai maganganu ne ayyuka ne wanda suna sun sun saba wa jinsin ayyukan sallah to amma kuma aka dawo aka ci gaba hadisi yana nuna wajibcin sujadoji guda biyu na mantuwa ga mutumin da ya mantuwa a cikin sallah sai ya yi ƙari a cikin sallah kai mantuwa a cikin sallah kai ƙari ko kai rage to wajibi ne kai sujudu sahawa don ka cika wannan sallah taka don kuma ka bakanta ma shaidan rai abinda yake niyya a kube a kuma fa'ida ta takwas cewa a sujada ta rafkannuwa ba ta yawaita idan sababanta suka maimaitu sujada ta rafkannuwa a sallah guda ba ta maimaituwa idan sababban yin sujadan ya maimaitu kaganin sallar sallama a ya yi sallama ko ya rage wannan sallar kuma an yi maganganu an yi kaza duka wasu kowane ya kai a yi sujada amma sujada nawa aka yi ɗaya aka yi fa'ida ta tara cewa sujudu sahawu tana kasancewa ne bayan sallama idan mutum ya yi sallama ya rage wani abu daga cikin sallah amma kuma bayan wannan yanayin shi ne bayan kenan kayan sallama to wannan mala ce mazhaba ce ta hanabila kuma wannan shine tafsirin da yake hada dalilai ga baki daya sabanin waɗanda suka tai akan cewa sujudu sahu ga baki daya bayan sallama ne kawai su ne mazhabar hanabiya a afwan mazhabar hanafiya su babu babu sujud qabli duka ba'di ne in ka rage ba'di in ka kare ba'di in kai shakka ba'di ina ta gani su kuma shafi'iyya sun ta yi dukansu ƙabli ne in ka ƙara ƙabli in ka rage ƙabli in ka shaka ƙabli an fahimta ko to amma maza ba wadda take tarul hadith wanda kuma ta dalilai suka yi tabbatar da ita shine wanda za mu gani bayanin da zai zo nan gaba shine cewa ƙari sai ka yi ba'adi ragi ka yi ƙabli shi kuma shakka za mu ga akwai inda ake yin ƙabli akwai inda ake yin wato ba'adi fa'ida ta goma wato rafkannuwan liman a cikin sallah yakan shafa mamu idan liman ya rafkannuwa to ya shafi mamu wannan kuma saboda cikan koyi da shi liman kin biyayya da shi da koyi da shi domin da abin da ya afku a cikin sallar liman game da rafkan mana ragowa to ya shahi waɗanda suke bayan shi daga cikin masallata fa'ida ta sha ɗaya cewa ta hiya bayan sujada guda biyu na rafkannuwa ibn tamiya ke cewa laysa fi shay'in min aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallama amrun bit tashahhud ba'da sujud babu wani umarni daga manzon sallallahu alaihi wasallama idan kai sujud sawu qabli ko ba'di babu zamcen tahiya ana fahimta kawai da kayan sojada guda biyu sallama na kai an gane ko shi ne yake cewa inda a ce akwai wani hadisi ingacece to da an nakalto mana kamar suka nakalto mana tahiya ta farko da tahiya ta biyu wajen sallama ya ce dai mafi kololuwan waɗanda suke cewa ana yin tahiya suna kafa hujja ne da hadisin imran ya ce wannan hadisin garibi ne ba shi da tawabi wannan kuma yana nuna cewa hadisin yana da rauni da haka da hadisan da suka ce idan aka yi kabli ko ba za a yi tahiya hadisan ba su da ba su da cikakken inganci an gane ko da hadisan da suka zo masu salama ya yi kabli ko ba adi kawai ta ake kawai sun marafa wa sallama da akwai tahiya da sai an faɗi da haka babu tahiya ana fahimta yawwa to wannan shine a hadisi na farko malaci alhadisu sani ba'da almi'a hadisi na 102 ana billahi bin buhaina wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama salla bihim az-zuhra فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وانا ما أغنسي وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم لكن ثم تشهد وسلم وانا حديثنا عبد الله بن buhaina rana tabbata gare shi ya kasance daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama salla bihim az-zuhra annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar azhar da su fa qama fi rak'atayn al-ulayayn sai ya tashi a rakawoyi guda biyu na farko shi ba ka'ida aka yi rakawoyi guda biyu na farko me za a yi zama za a yi a taskiya ta farko kowa na salama sai ya tashi walam ya jilis bai zauna ba kina sallaka baki ɗayanta babu zama kawai ta ƙarshe kai to lokacin da ya tashi faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi suka bi shi hatta idan qada salata har yayin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gama sallan wantazara nasu taslimahu mutane suna jiran yayi sallama kabbara kawai sai suka je yayi kabbara ya salama ko bai yi ba bai yi ba suna jira yayi kawai suka je yayi kabbara wa huwa jalisun shi yana zaune fa sajada sajada tayi ya sujoji guda biyu mana yayi sujada yazo ya zauna ya taso ya zauna ya koma ya sujada qabla an yusallima ma laysa maka kahin yayi sallama summa sallama sanan bayan wannan sai ya sallama ta ganar sallama me yayi kabliye amma kuma aikin me rakano mice ce aka a cikin sallah ragi akai an bayyana an yi ragi a cikin sallah saboda ya kamata a zamna ta tsakiya ba a zamna ba kaga sallah babu zama ta tsakiya kaga ya an rage to yanzu me za a yi sai a yi kabli kina ne wanda ci kaida a wancan hadisi ya nuna mana idan aka yi ziyada sai a yi ba'adi inda aka yi naqsu sai a yi ƙabilu ta gayin ƙa'ida ma tana da daɗin riƙewa ƙari to za ka yi sujada ne a wajen sallah ka rage to a cikin sallah za ka yi sujada shi kenan to waɗanda hadisan su ne umda a cikin wannan babu bari mu ga a ma yi ukhazu min alhadis abin da yake za a karba a cikin wannan hadisin hadisi yana nuna wajibcin yin sujada na rafkanuwa ga mutumin da ya rafkanuwa a cikin sallah ya bar tahiya ta horku an gane mu yawa wato ana yin sujudu sahawi ne shi ma wanda kamata mu san shi ana yin sujudu sahawi ne idan aka bar wani wajibi ba rukuni ba idan aka bar rukuni to shi sujudu sahawi ba ta ne ba ta cikin gurbin shi yanzu wanda yana cewa kenan sujudu sahwi ba mana zama na tsakankanin zama na rukoki guda biyu ba rukuni bane a cikin sallah da rukunin da dole sai an zo da shi an gane ko yanzu misali kamar a ce rukuni rukuni ne ne rukuni ne yanzu mutum yana sallah kawai da ya kare fatiya ya karatu na bayan fatiya ya kare yanzu me zai yi rukui sai da ci cewa tsayuwan ya taso daga rukui ne kawai sai je sujada sai dai na cikin sujada sai ya tuna bai yi ba bai ba rukui to mi zai shi salata baji dawowa zai iya koma ya tsaya dawowa zai iya koma ya tsaya sai ya yi rukui sannan sai sujada in ya kare sallar sai ba ne an fahimta ko da ko da a ce ma'ana zai na raka ta biyu ko raka ta biyu sai bai mata ruku'i ba sai je sai da ya zauna ya yi sujada guda biyu zo ya zauna yana tahiya ta tsakiya ko sai ya tuna wannan tun ya sujada guda biyu ba sai tana wannan ban yi rukuninta ba mi zai anu tashi zai halaye koma ya yi da ba ya dawo ya tsaya tukun ya yi ruku'i da kuma ya koma ya yi in ya ƙara ce ba an gane yaushe yaushe ne mutum zai ilga'in raka'a idan ya komo akan gabar idan ya komo kan gabar yanzu misali yana yana raka'a ta biyu ko sai mance bai rukuyinta ba kawai waɗe ya sujada ya taso ya koma ya sujada ya taso ya tahiya sai ya tashi ya tsaya sai yana karatu sai ya tuna wancan bai yi ba to wannan sai ya ɗiga ita yanzu wannan ita ta koma ita ce ta biyu kun gane kenan sai in ya dawo kan gaban ne to ya sai sai sai ɗiga ita mana sai wurgi da ita amma an bai ka dawo kan gaban ba to an ana ki dawowa zai yayi wannan rukunin kuma sai ya koma ya ƙara ce bai ina wata gani kenan wannan rukuni ne kenan abinda za ka yi ba za ka rukuni rukuni ba ka ce a to yanzu na rage annabi sallama da ya bar zaman tahiya cika sallah yayi shikenan sai ya kabli a nan babu zancen kai kai kabli dole sai ka zo da ita in kuma ba haka ba har sai da ka dawo kan gaban to shikenan wannan ta baci shikenan sai ka wurgi da ita ina wata gani yawa na'am fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin cewa a tashakudi na harko mace tayya ta harko ba rukuni ba cikin da muka fara da a ce rukuni ce to sujada ta jabaru ba ta mi ba ta ciki ta da dole sai an dawa yi ta an gane ko? yawwa a fa'ida ta uku cewa kunkumawan sahawu kamar da muka faɗa cikin wata hadisin dai kenan sujada guda biyu sun ishe shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam anan kaga ya bar zama da tayya abu nawa bane zaman ba a yi ba tayyar ba a yi ba abu biyu aka bari amma sujada ta rabkan nuwa nawa aka yi daya fa'ida ta hudu wato mahimmancin bin liman ko yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan bin shi kaga yi lokacin da suka ya tashi ya tsaya ko sai suka bi shi ko sun sun zama ne kamata a yi sai suka tashi suka bi shi tare cewa ga abin da ya kamata a yi ta gwani kiro cewa bin lima a cikin sallah ba karamin al'amari ba ne ka san zama za a yi tun da liman ya tashi kawai ya share ta kai ma ya ka bi shi eh ba za ka zauna ka je ko ka yi ka isko shi ko abin da ya kamata haka a hakika imamun nasai da bin huzaima da hakim a cikin wani daga cikin waɗansu daga cikin ruwa wannan hadisi suka ce fasabbihu bihi an salama da ya tashi a ga kowa zai tambaya to ya aka yi ya gane ya yi rafkanuwa har kahin ya yi sallama ya yi miye su gana a wasu waye an faɗa cewa fasabbihu lahu fasabbahu lahu kamana fasabbahu lahu mana suka mishi tasbihi lokacin da suka kawai bai zauna ba ya tashi da suka ce subhanallah kenan ga ya san an yi mi a ba a yi zama ba kawai sai ya wuce kuma hadisi ya tabbata na sallallahu salama ya gaya mana cewa idan mutum ya tashi idan ya daidaita a tsaye to ci gaba an gane ko amma idan bai daidaita a tsaye ba misali limamu ne ya kamata ya zauna kawai ya dago sun ji ya ce Allahu akbar ya taso amma bai bai tashi miƙe ba ko sun san zama ne suka ce subhanallah to na nan me kamata yi sai ya dawo ya zauna ina bai tashi bai miƙe amma in ya miƙe cak ne ko kana sallah kai ne ka miƙe cak sai ka tuna to ci gaba za ka yi amma ka yi haka ka dago baka miƙe ba cak sai ka tuna to dawa za ka yi ka zauna hadisi ya zo akan haka to da aka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi ya miƙe can suka ce mishi subhanallahi fa madha hatta faraga min salati dan kenan sai ya ci gaba ya har ya kare sallar shi tukun mana yayin wannan sujjara fa'ida ta biyar cewa rabkan nuwan liman kamar da muka faɗa wancan dai shi ma yana shafan mamu kaga nan sun bar ta shahudi da gangam ko ba ka ba ai sun sassa shaudi da suka bari da haka abinda ake dogaro wato a nan liman kawai za a kalla an gane ko kinan da ce wani abu za a kalla ne haka ce sun bar wajibi to sanar za ta ɓace kan haka a'a nan bin liman shi za ku yi aiki da shi fa'ida ta shidda malake cewa a sujada ta rabkanuwa a cikin irin wannan halin halin da mutum ya yi ya rigi kenan ko tana kasancewa ne kafin sallama kuma cewa cewa sallama yana bin sujada guda biyu na rabkanuwa ne an gani kana sujada biyu kawai za ka yi sallama ba za ka sa ba ta hiya ko ni addu'a tsakankanin su an gani kuma da kai sujada ka kai ka dago kai dago to kawai sallama kawai za ka yi ba za ka yi ta hiya ba ko ka zo da waɗansu a maganganu akan wannan ina ta fahimta to waɗannan wannan shine karshen babe na sujudu sahwi wanda shi malam ya kawo eh tambaya ce ko a da saurayi ai ba mu bayani akan shakka ba baya bayan yanzu kenan dai mun dauki dalilai guda biyu waɗanda suke mana bayani akan ko kuma wani suka kasance mana su ne tushe akan waɗannan babuka hadisi na farko ya nuna mana an aka yi ƙari za a yi ba da salam in aka yi ragi hadisi na biyu nuna mana aka yi ragi za a yi ƙablar salam an gane ko to wanda malam bai yi ta tsarruke a kan shi ba shine abin da ya shafi shakka to ibn usaymin Allah ya ganshi da gafara ya yi sharhi shi ma wannan littafin lokacin da zo wannan sharhin wannan hadisin baya ka hadisan guda biyu to shine sai yake cewa malam Allah ya ganshi da gafara bai ta tsarruki ba akan abin da ya shafi shakka bai zo da hadisi ba ko ni bayani akan wannan to shine ma nake cewa shakka wanda mai sallah zai a cikin sallar shi kala uku ce shakka kala uku ce yace kaso na farko wannan shakkar ta abku ga mutum bayan ya ƙare sallah lokacin da ka ƙare shakka sai lokacin da ka ƙare sallah sai shakka ya zo maka shin a cikin wannan sallah a raka'a ta biyu sujada biyu ne ni ko ɗaya ne sai yake shakka wai na ce subhana rabbiyal azim fi ruku'i ko ban faɗa ba yake dai shakka irin wannan male ce to anan fala ibrata bihi wannan shakkan ba al'akari da shi ba shi da hukuncin komi an gane ko kina ba shi da wani tasiri kuma baya bai ma kamata ba mutum ya damu game da irin wannan domin asali kai ibada ka ta cika ka kare har kai sallama to kuma wani shakka ya zo maka wannan baya maka baya ma ibada ka ta wannan tasiri an gane ko malici kuma da a ce aka buɗe irin wannan ƙohon to da shaidan zai yi galaba akan da yawa daga cikin mutane sai ka kare daga ce maka kai raka'an nan ta uku a sallar nan su jira ɗaya kai an fahimta sai ka rika ta inda inda to na yi ko ban yi ba zan a'a in dai bayan an kare sallar tsaf ka koma ka zauna sai ya ce raka'a ma'ana sujara raka'a wannan sujara kai ko kaza ka ko baka ce kaza ba ka share shi wannan baya amfanin komi an gane ko? na'am kira wannan shine kaso na farko daga cikin shakka wannan kuma ya shahi dukkan wata ibada a cikin sallah ne dawafi ne kake yi shi ana samun wannan ma kana dawafi sai ka kare can kana safa da marwa sai ce maka wai ni dawafin nan ma in yaba shi da bane ne to inda wanda ne kawai bakwai ka yi an ƙari kawai ka je ka cigaba da ibadarka an gane kuwa ita ce kaso na farko kaso na biyu shine mutum ya kasance yana da yawan shakka duk lokacin da mutum ya ibada kawai sai ya yi shakka to shi ma wannan mutumin wato irin wannan shakkan a gare shi ba al'akari da ita suka ce ana ɗauko wani mutumin kamar marar lahiya ne kamar mutumin ne da yake da cutan wasuwasi shi wani ba a la'akari da shi an gane sai kaso na uku na shakka shi ne mutum ya yi wahami mine ne ma'ana wahami duk lokacin da wani abu ya zo ma kwakwalwar mutum kawai sai sai ya rike shi sai ce a wannan ibada bata cika ba to yana cike da sha yanzu bai nutsu ba yayi ko bai yi ba shi ma dai kamar sauran ne ma laifi shi ma dai ba al'akari akan shi inda mutum mai wahani ne ya ambaci wata kissa akwai wani malami da ake kiran shi Ali bin Aqil rahimahullahu ta'ala yana daga cikin manya-manyan malaman mazhaban Hanabila wani mutum ya zo mishi ya ce ya malam ni na yi nutsu a cikin teku mana yana da janaba kenan na yi nutsu a cikin teku sa'annan na hutu sai ke nake shakka wai wankan na ya yi ko bai ba wani wuri ya samu ruwa ko bai samu ba sai malam ya ce to ni dai shawarar da ke baka kawai kama dai da sallar gaba daya sai ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasi mutane uku an dauke musu alqalami da wanda ya barci har sai ya falka da yaro karami har sai ya balaga da mahaukaci har sai in hankali ya dawo mishi yace to ina zaton cewa kai kuma mahaukaci yace kenan kai wannan kawai kamar dai da sallah to ana samun mutane irin wannan ya ka shiga cikin teku ka nitse gaba ɗaya ka hutu kuma ka rika shakka cewa wankan yayi ko bai ba saboda ya to irin irin wannan kaga duk waɗannan shakkokin kwana suna karkashin wannan kenan shakka in dai irin wannan ce ba al'akari da ita an bayyana to wace shakka ce ake la'akari da ita malaki cewa ita ce amma shakkul ladhi huwa yaqin aw shakkun haƙiƙiyun shakka na haƙiƙa na tabbas haka ne to wannan ana la'akari da shi kuma shi ne wanda muke zance da shi kuma shi ne na ukun wanda shi ne sababi na ne na sujara ta ramkannuwa malake cewa in galaba ala zannika ahadu tarfain idan wato a zatanka ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu ya rinjaya fa'amal bihi to sai ka yi aiki da shi ana fahimta wasu jud lissawi ba da salami sai ka yi sujada na rukunnuwa bayan sallama an gani wani mutum ne yana sallah sai yake shakka ni raka'ar da ta wuce na yi rukuyi ko ban yi ba an gane ko? amma kawai sai ya tabbatar da cewa ya yi rukuyi an gane to haka zai cika sallashi amma zai sujada bayan sallama ko kuma ya tabbatar da cewa bai yi ba kenan ya huce wannan raka'a kamar da muka faɗa wacce ka'ida kenan in ya huce wajen da bai iya koma baya to zai ilga inta in zai iya koma baya koma baya karita amma zai sujada ne mahal bayan sallama kenan mutumin da shakka ta kama shi a sallah ko kuma yana zaton biyu ne ne ko uku ne ne idan ɗaya daga cikin rinjaya uku ne to sai bizo da ɗaya sai su da bayan sallama biyu ne sai sujada biyu sai su jira bayan sallama an gane wannan kenan shine idan ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu rinjaya ya rinjaya cewa akwai ko babu in ya rinjayar da kaza ne to zai yi aiki da shi ya sujada bayan sallama in wannan ma ya rinjayar zai aiki da shi ya sujada bayan sallama an gane ko wa in lam yaghlib ala zannika ahadu tarafayn to idan ka kasa tantancewa na kasa tantancewa uku ne ko biyu ne ban ni da barin jayar ba da biyu ne ko uku ne to anan mi zan yi fa'amal bil yaqin anan sai kai aiki da yaqini tunda uku ne ko biyu ne ban ni da mai abin da zan jayi ko uku ne ko biyu ne to anan sai in yi aiki da yaqini nawa ne yaqini biyu yawa an gane ko kenan shine aqal nan ma kuma sai ka yi sujada bayan sallam an fahimci wannan kenan wannan ita ce kenan idan mutum ya shakka in ɗaya da ya rinjaya za ka yi aiki da wanda ya rinjaya har yanzu dai za ka yi sujura bayan sallama in babu wanda ya rinjaya za ka yi aiki da ya ƙi ne kuma ka yi sujura bayan mi bayan sallama a to wani mana wannan dai shine abin da malam ya faɗa kenan dai shakka kamar yadda muka faɗa kala uku ne wanda su ba aiki da su wannan shakkan wanda yake ka tabbatar na yaƙini shine ake aiki da shi an gane ko yawa sai wasu musallai dai wanda ba yi mun kawo su ba kenan da wannan ne shi wannan baban na sahau zai yi zai cika in kai rage mana kai in kai ƙari me za ka yi ha in kai ƙari ba ji za ka yi in kai rage ƙabli za ka yi in kai shakka tunan sai an yi bayani in kai shakka amma ɗaya daga cikin abin da kake shakka ka yi rinjayar da ɗaya to da za ka yi aiki da mi da wanda ka rinjayar amma yanzu za ka yi mi za ka yi ba'adi idan kai shakka ka kasa rinjayarwa a nan za ka yi aiki da mi da ya ƙi ni kuma Allah ka yi mi ka yi ba'adi to in ka riƙe wannan shi kenan abin da ya shahi gabi da ba'adi ka zama malami a ciki ina wata gani yawa akwai tambayar na na na kabli ne kabli kabli ba e dama an kabli ta kama liman yawwa in mutum mutum yana bin liman sai kabli ta kama ku a sallah kai kuma kana da sauran sallah za ka bi liman a yi da kai sai in ya yi sallama sai ka tashi ka ciko sauran ka shi kenan an gane ko in ba adi ya kama liman in yayi sallama me zai yi ba adi zai yi kai ba ka bi shi ba sai ka taci ka shi ko sallaka kai ma kai sallama sai kai ba adi shikenan na na eh idan wasu wani calawa ma da ya kama sai malar cayayi wai mutane ne suna bin sallah a latifika sai yan masallacin rabkar nuwa ya kama su su ya za su yi ai da masu akan kuskure suke wasu malamai sun ce ba masu da sallah eh wannan kuskure ne mutum ya rika bin sallah daga daga latifika baya halitta ka rika bin sallah baka ganin limami ko kuma ana sahu bai kai inda kake ba malamin ka ce ko da kana kallon mutanen in dai sahu bai kai inda kake ba to kayan ke sahu kana cikin hukuncin la salata liman salla a kalfar safi au kama kalfar rasulama babu sallah wanda suka ce babu sallah ma'ana asalin kenan na na eh na sai ya tuna a ai ya kare su kawai in ya tashi ya tsaya rukuni kawai zai e zai koma ce asali ne inda yake yanzu da ai rukuni ya kamata yi sai ya je kama waɗancan aikace aikacen yanzu in ya dawo ya tsaya kawai yana tsayawa ya tabbata ya tsaya kawai sai ya rukuni sai ya sauran na tayi kiran insha Allah na na
jira ɗaya kuma a shakka shi kuma bayan ya abu sai kawai sa a yi shakka ce wa wani jira na ɗaya ne a cikin rata guda ko miye ko ribe to yanzu a cikin shakka ya sa kawai bai yi ba ɗaya ne a rashi yawa cikin kamar biyu ne ya dauki kamar shi ɗaya ne a rashi in ya tashi kamar dan dawo kan wani dawowa zai yadda zai zama ya sake gidan kuma sai ba in bai dawo ba wannan rukunin wancan ƙayar dawa zai ya zauna sai ya sake gudan in yaso kuma ya ci gaba da sallah in ya ƙare sai bai na ta yi kenan insha Allah kenan nan wannan mun zo babul murur bai na yadda musalli kuma wannan zai kasance insha Allah darasin mu ne na bayan sallah kina insha Allah za mu dauki dan karamin hutu eh za mu haɗu a darasi a rana na farko na azumin watan ramadana in Allah ya kai mu cikin masu koshin lafiya da kuma waɗanda suke a raye insha Allah kenan fatan mu da Allah subhanahu wataala ya riskar da mu da Ramadan kuma ya babu ikon azumta yini shi da kuma tsayuwa a daren shi idan da yanzu mun dauki karamin hutu insha Allah sai Ramadan za a fara shi ma yinin farkon Allah ya yarda kuma darasin zai kasance bayan sallar nasa kamar da aka saba idan ya zama ko hudu da rabi nake gani ko zuwa biyar da rabi na ma wa ɗaya ne ko kuma a yi biyar zuwa shida wani ku yi gani biyar zuwa shida ko? eh? na? hudu da rabi ko? hudu da rabi zuwa biyar da rabi ta babu laifi ta yi Allah kamula ya Allah Allah mana tafiki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim المجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أوائل الدنيا هي لك رد ولنا فيها صلاة إلا أنت ويسر ولا مريدا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله